الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kanan wata 18 ga watan rajab shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2021 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqadu sahih wallafar babban malami a sheikh abdulsalam ibn birjis al abdulkarim allah ya ji kan malam da rahamarsa yan uwa a jiya mun fita daga fasalin da yake bayani game da shugabanci yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a fasalin da malam ya masa take da annahayu anil jidali fiddin annahayu anil jidali fiddini hani da shari'a ta yi game da musu da jayayya a cikin lamarin addini musu da jayayya ba su da kyau ba abubuwa ba ne abin yabo a addinin musulunci kowane iri to amma akan harka addini hanin ya fi tsanani asali ya kamata mu san cewa shi jayayya da musu kusan ɗabi'a ce ta kowanne mutum ɗabi'a ce ta ɗan adam haka Allah maɗaukakin sarki ya lici mutum kowanne iri ne zaka same shi akwai musu akwai jayayya sai dai musun wani da jayayyawan ta fita wani wani yana da saurin fahimta wani ba shi da saurin fahimta shi sa Allah maɗaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul kafi wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal sai ce wa kanar insanu akthar shay'in jadala wannan Allah madaukakin sarki da halicci dan adam shine faɗa haka yace wa kanar insanu mutum ya kasance akthar shay'in jadala mafi musu da jayayya sama da komai saboda haka ɗabi'a ce ta dan adam da halayyarsa yawan musu da jayayya da wahala a zo da mutum abu kai tsaye kaga ya karɓa ya saki musamman abin da yake bai dace da sarransa ba bai dace da ra'ayinsa ba za ka ga koya ne sai ya ɗan ja koya ne sai ya ɗan tirja mai sauƙin kai shi ne zai saki idan ya fahimci abin yadda yake amma wani sai ai ta yi da shi kenan ya ƙi ganewa ɗabi'a ce ta ɗan adam shi sa za ku ga hatta idan allah maɗaukakin sarki ta shi kiyamarsa ɗan adam saboda yadda ya ƙware a jayayya da musu sai ya yi ja in ja da allah maɗaukakin sarki waɗanda suka yi shirka suka jingina wa Allah maɗaukakin sarki kishiya Allah maɗaukakin sarki ya turo musu da annabawa da manzanni ya ce kada a yi suka yi sun yi ɗin Allah maɗaukakin sarki zai kafa musu hujja amma duk da haka sai sun ce da Allah maɗaukakin sarki su fa ba su shirka nan sai sun yi musu Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin suratul an'am thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina rantsuwa za su a gaban Allah maɗaukakin sarki rantsuwa da Allah ta shiga masallaci wallahi rabbina muna rantsuwa da ubangijinmu makon na mushrikina ba bi shirka a duniya ba wannan da waske wannan maganar Allah madaukakin sarki suke gaya wa ita ranar tashin kiyama kun ga ashe musu da jayyar dan adam ta kai shi hatta a lahira masu yayi musu saboda ka dabi'a ce ta mu to shi sa shari'ar musulunci ba ta son jayayya kowace irin jayayya ce kuma kowanne irin musu ne shari'ar musulunci ta hana shi to sai dai musu akan abin da yake na addini ya fi tsanani don yana kaiwa zuwa ga su abubuwa da dama yana haifar da gaba da kiyayya da rashin son juna da kuma matsala a kansu addinin da rabuwar kai duk musu yana haifar da waɗannan abubuwa to to shi sa shari'ar musulunci sai ta sanya ka'ida na hana musu da jayayya to sai dai shi musu da jayayya din kala biyu ne akwai aljidalul mazmum akwai aljidal almahmud akwai musu da jayayya wanda yake abin zargi wanda shari'a ta hana shi akwai kuma musu da jayayya da tattaunawa na faɗa ka faɗa wanda shari'a ba ta hana shi ba za a iya yinsa to irin wanda shari'a ta hana wanda yake abin zargi shine malam zai kawo mana zai fara buɗe mana babin da shi a nan wajen amma irin wanda shari'a ba ta hana ba za ku ga shine irin musun da zai taimaka wajen fito da gaskiya a fahimce ta yadda take ƙarara musamman idan akwai wani wanda ya labbasa ta ya shawwaha ta ya rufe ta aka kasa gane ta to akwai buƙatar a samu wanda suka santa daga cikin malamai masana su zauna da shi su fito da ita don a yi mutane bayani musamman idan aka fahimci akwai wani wanda ya zo da wani abu sabo bako a cikin addini yake so ya lalata wa mutane asalin addinin da Allah ya saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rikita asalin addini ya kawo musu wasu abubuwa to wajibi ne wannan ya zama dole kamar yadda malami suka faɗa farko kifaya ne ma fardu kifaya ne dole ne a samu su daga cikin malamai su fito su jayayya su musayya da shi a zauna bisa cika sharaɗin musu da jayayya irin na addini a nuna mutane ina gaskiya take ina ɓata take ina shirka take ina tauhidi yake ina sunna take ina bid'a take dole ne a mutane wannan bayani yan wannan fata an fahimta saboda irin saboda haka irin waɗannan abubuwan a ciki alqur'ani mai girma ya zo da su fal suna nan zamu gansu mala ya kawo mana wasu daga ciki zamu karanta insha Allah ta'ala daga ciki akwai fadin Allah madaukakin sarki udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana sai Allah ya ce me wajadilhum kun ga da aka ce aljidal nan Allah madaukakin sarki sai ka abin da siga umarni wajadilhum billati hi ahsan Allah ya ce udu ila sabila rabbika kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikmati wal mau'izati al hasana da hikima da wa'azi mai kyau ta yadda za ka fahimtar da mutane ba da tsaurarawa ba ba da tsanani ba ba da zafi ba ba da jefa mutane cikin wuta ba a cikin tausasawa sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa jadilhum akwai wanda su duk yadda za a yi musu wa'azi da tausasawa da sauki da kyakkyawan lafazi ba za su gane ba za su ja za su musu to irin waɗannan sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa jadilhum a yi musu da su a yi jayayya da su amma billati hiya ahsan cikin abin da yake mafi kyau yan uwa mu kalla Allah madaukin sarki bai ce billati hiya hasan ba ahsan in aka ce ahsan mai kenan mafi kyau ina fata an fahimta saboda haka Allah madaukin sarki da kansa a cikin littafin sa mai tsarki yake ba da umarni a yi jayayya musamman idan mutum ya zo da abin da yake na barna ne a yi musayya da jayayya da shi don a fito da mutane gaskiya wannan dole ne haka na Allah madaukin sarki yake faɗa a cikin suratul ankabuti wala tujadilu ahlal kitabi sai Allah ya kawo istisna'i illa billati hiya ahsan kun ga can yadda aka ce ahsan nan ma haka aka ce me ahsan kada ku jayayya da musayya da ma'abuta littafi yahudu da nasara sai Allah madaukakin sarki ce illa billati hiya ahsan sai cikin abin da yake mafi kyau abinda sun batar da mutanensu akai sun juya musu sama ta koma ƙasa mutane ba su gane ba to akwai wanda shi kuma ya gane a cikin musulmi ya fahimci littafinsu to sai ya fito su zauna da shi da wani ɗaya daga cikin fastocinsu ko rabar ɗinsu sai a tattauna don a fito da mutanensu gaskiya kamar yadda ɗaya daga cikin malaman south africa amadi da ya ta yi a lokacin da yake raye kun ga musulmi ne kuma ya karanci bible fiye da da yawa daga cikin kiristocin wanda irin wannan abubuwan da yake ya haifar da shiga addinin musulunci na kiristoci da yawa sun sha tattaunawa irin wannan mujadala ɗin da da yawa daga cikin fastoci wanda da ƙarshe ya ƙure fastan fastan baya shiga addinin musulunci wani lokaci an yi wannan saushurin masaki yayi abubuwa yayi abubuwa irin waɗannan da yawa to wannan addinin musulunci yana son sa wannan abu ne mai kyau tattaunawa ce musu ne da ake son irin wannan abu haka Allah madaukakin sarki yana haikato mana kisar annabi nuhu mutanen suna ce masa qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa atina bima ta'iduna suka ce ya nuhu ka yi musu da jayayya da mu ka yawaita a cikin musu da jayayya da mu wannan mai yake nunawa annabi nu alayhi salam yayi ce in ce yayi jayayya da shi da mutanensa akan me akan kokarin fito musu da gaskiya haka nan annabi ibrahim alayhi salam Allah madaukakin sarki ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allahul mulk qala ibrahim ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فمهيت الذي كفر kun ga nan majayya ce annabi ibrahim ya da wancan mutumin da wasu daga cikin malaman tarihi suke cewa shine namrud Allah madaukakin sarki ce alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih shin baka kalli wanda baka san labarin mutumin da ya jayayya kun ga yayi jayayya shine hajja musu na hujjatayya annabi ibrahim ya kawo hujja shi ma ya kawo hujja fi rabbih game da ubangijin annabi ibrahim ya ce shi ma ubangiji haka yace sai annabi ibrahim alayhi salam ya ce ai ubangiji na yana rayawa yana kashewa sai ce ni ma ina rayawa ina kashewa kun ga wannan aida ya suke musanyin magana suke ko shi ya faɗa shi ya faɗa sai annabi ibrahim alayhi salam ya ce masa to shikenan naji wannan kada ya jashi tare da cewa an san baya kashewa baya rayawa malaman tarihi suka ce sai ya ce a kawo masa mutane guda biyu daga cikin fursuna sai sa aka kashe ɗaya ɗaya kuma sai ya ce je kana sake ka sai ce na kashe wannan wannan kuma na raya shi shi ya irin nasa tunani ina fata an fahimta shi kuma abinda annabi ibrahim yake so ya ga masa shine farkon halitta waye samar da shi shine sannan ɗaukaran wannan kisan da wannan sarki ya ce a je a masa idan Allah bai ga dama ba zai mutu ba ko duk garin za a taron masa a ce sai an kashe shi idan Allah bai ga dama zai mutu a lokacin ba wallahi ba zai mutu to irin wannan annabi ibrahim yake nufi to amma da yake dai akwai waɗanda ba ba sa fahimta da wuri sai annabi ibrahim ya rabu da shi sai ya koma kan abin da ba zai iya musu a kansa ba sai ya ce fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriqi ni ubangiji na shine yake zuwa da rana ta gabas kuma wani lokaci ya faɗa da ita ta yamma kaifa sai Allah ce fa buhital ladhi kafara shikenan sai a kore sai aka kore wanda ya kafarta to kun ga wannan musayya ne jayayya ne akan me akan abin da ya shafi to da gaskiya dole ana buƙatar irin wannan haka kissar annabi Musa alaihi salam da Fir'auna shi ma za ku ga an yi irin wannan jayayyan da yawa tun daga kan muka koma cikin suratul shu'ara tun daga kan faɗin Allah madaukakin sarki qala alamdu rabbika fina walidan ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب المشرق قال رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم كن كما سنين مغان أكيد أكانوا fir'auna da annan musa annan musa yana so ya nuna masa cewa fir'auna ba Allah bane Allah madaukakin sarki da ya halicci komai da kowa shine Allah shi kuma fir'auna ya so ya tabbatar musu lalle fa shi Allah ne ina fata an fahimta to kun ga akwai irin wannan a cikin addinin musulunci haka nan idan ma koma tarihin magabata za ku ga lokacin da aka yakin ko kuma ma'arakatu na harawan lokacin da sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yarda ya yaki khawarij waɗanda suka yi kuruji daga cikin rundunarsa asali suna cikin rundunar sayyidina ali to amma akwai mas'alatu tahkim lokacin da aka so ai sulhu tsakanin sayyidina ali da rundunar ma'awiya to sayyidina ali ibn abi talib ya aiko wanda zai wakilce shi sayyidina ma'awiya ya aiko wanda zai wakilce shi a matsayin sa su tattauna dan a samu matsaya da za a samu sulhu akan ta to sai kasance su waɗannan mutane suna gani cewa ai tunda sayyidina ali da sayyidina ma'awiya Allah ya kara masa yarda suka turo mutane a matsayin wanda za su yi hukunci duka su biyun sun kafarta saboda haka sai suka balle sai suka koma gefe sai suka fita su rundunar suka ce jinin sayyidina aliyu ya halatta jinin ma'auya mai halatta duk sun zama kafar to lokacin da sayyidina ali ibn abi talib zai yake su a ana harawan kai tsaye bai afka musu ba sai da ya tura musu babban sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace ka je ka tattauna da su kai mujadala kai munazara da su a tattauna abubuwan da suke kai na kuskure a fahimtar da su ga shiga yadda suke mai bi su fahimta abdullahi dan abbas ya tafi ya shiga cikin su mutane ne masu hadari kwarai da gaske dan kisan kai da gama da mutum ba wani abu ne a wajen su kuma suna gani za su kashe kuma suna gani cewa neman yarda Allah madaukakin sarki suke da wannan kisan naka ina fata an fahimta haka suke gani abdullahi abdurrahman ibn ibn al-muljim wanda ya kashe sayyidina ali ya fito daga masallaci ya sara masa takobi a tsakiyar kansa yayi wannan kisan kuma yana ganin cewa wannan abin da ya neman kusancin Allah yake da shi sayyidina ali ibn abi talib ya fito da masallaci daga masallaci bai fito daga asuba ya sallar asuba ya sara masa takobi ya kashe shi kuma yana ganin cewa wani abu ne ya taqarrabu bihi ila Allah yana neman kusancin Allah da kashe sayyidina ali to khawarij haka suke mutane ne masu hadari kwarai da gaske su sun fi halatta jinin musulmi ba akan waɗanda suke ba musulmi ba to shi sa sai abdullahi dan abbas ya yi ta maza kamar yadda bahaushe yake faɗa ya shiga cikinsu ya je aka tattauna suka ce ai dan baffan annabi ne ba abin da za a yi masa to sai na abdullahi dan abbas sai tattauna da su irin wannan munazara da mujadala ake tsakaninsa da su suka ce ai su ba su yadda ba wani ya zama mai hukunci sai Allah madaukakin sarki kadai yake da hukunci inal hukmu illa lillah hukunci ne Allah ne kadai Abdullahi dan Mas'ud da yake su Qur'ani suka yadda da shi ba sai da hadisi ba su ne asalin yan Qur'aniyun na farko yace to kun yadda da Al-Qur'ani suka ce yace to a cikin Al-Qur'ani akwai inda Allah madaukakin sarki yace a sanya mutum mai a matsayin mai hukunci ba kuma shi yayi hukuncin ba suka ce ba su yadda ba yace gashi nan yace idan tsakanin namiji da mace aka samu sabani fa ba afu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliya in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahum yace wannan ai ba cewa akai Allah ne da kansa zai hukunci ba a turo wakili daga bangaren namiji a turo wakili daga bangaren mace a zo a zauna ai hukunci in dai sun zo su sun so su samu sulhu tsakanin su to Allah zai shiga cikin lamarin su ya ratar da su to irin waɗannan ayoyin ya ta ciro musu a cikin alqur'ani bai fito ba a cikin sai da fito da mutum dubu ishirin da wani abu sakamakon tattaunawa da ya je kun ga tattaunawa ta bada fa'ida ko ba ta bayar ba ta bayar sauran da suka dage suka ce su ba su yadda ba duk wannan ayoyi da hadisin da abdullahi ɗan sai kawo ba su yadda da shi ba to su ne sai na alije ya yaƙe su kuma daga baya aka kashe wasu daga ciki wasu kuma suka gudu wasu kuma suka dawo suka karɓi aƙida da take suka koma cikin addinin musulunci haka haka ya tabbata kamar yadda magana ce shahararren imam malik ibn anas wata rana yana tattaunawa ko yana karantarwa a majalisinsa wani mutum ya tsalle ya faɗo ciki yake tambayi sa yake cewa kun ce Allah ya daidaita akan arshi yana sama to ya daidaita yana so yayi musayya da jayayya da Imam Malik Imam Malik ya masa wannan magana ta sananniya cewa al-istiwa ma'lum wal kayf majhul was su'alu anhu bid'a wal iman bihi wajib din kun ga wannan shi ma tattaunawa ce haka ne Imam Ahmad dan Ambal ya tabbata shi ma ya yi munazara ya tattauna da mu'tazila so lokaci da dama sauran malaman musulunci irin shekul islam bin tamiya wannan kuma hadith wala haraj ya tattauna da mutane kala kala har tun daga kan kiristoci har zuwa yan bidoi kala kala da shi'a da sauran yan ɗabi'u ya tattauna da su akan abin da ya shafi addinin musulunci haka nan har zuwa wannan zamani namu da muke ciki in ka tsallako akwai tattaunawa da ake ta yi kala kala akwai babban malamin addinin musulunci wanda ya rubuta littafin hukumatu min at-tarikh Sheikh Usman Al-Khamis babban malami ne yana ne daren sa har yanzu yana ɗaya daga cikin malaman da suka shige wa 'yan shi'a hanci da hanci da kudindini 'yan shi'a suna jin haushin sa sosai da sosai dan har haddada shi tira su kashe shi ko abin da ya kama da haka saboda duk wanda ya karanta littafi nasa na hukumatu min tarikh ya san yayi musu fallasa a ciki sosai da sosai ya kwance musu zani a kasuwa a cikin littafin nan sosai to ba ma littafin sa ba sun sha tattaunawa da shi gaba da gaba ya kokore su har yanzu idan kana bukata irin wannan munazara in ka je kai sacin a YouTube zaka samu irin ta sosai da sosai har yanzu akwai ta akwai tattaunawa irin wannan da yawa da aka yi tun daga kan malaman mu na da har zuwa na yanzu malaman da muke raye da su ma yanzu akwai irin wannan munazara na tattaunawa tsakanin bangare na wanda suke kare gaskiya da wanda suke kokarin kare bata duk an ba na manta wanda zan iya tunawa na kusa kusan nan akwai wata munazara da aka yi tsakanin marigayi malam jafar allah allah ji kansa da rahama da wani akwai wani fitinan dan shi'a da aka yi da a kano mai suna tal'udi ban sani ba ko sun san shi a cikin eh malam awal tal'udi ware da gaske wani fitinan dan shi'a ne allah ya bashi falsafa da iya magana da iya saka zance in ba ka wasa ba sai ya tafi da kai to akwai tattaunawa da suka yi da malam jafar kuma sun yi irin ta ma shi dai wannan tal'udi din da malamin mu Sheikh Muhammad bin Uthman Allah ya kara masa lafiya duk sun irin tattaunawa akwai tattaunawa da ake ta yi da yawa an yi wasu da yawa a baya sun wuce haka na kuma yanzu ana ci gaba da yi a bangarori da na duniya saboda haka a yi musu ko jayayya wajen kokarin fito da gaskiya ai uwa wannan abin da yake dole ne ma don wasu su suna nan sun labe a gefe ba su da aiki sai gurɓatawa mutane akidunsu sai labbasa mutane addininsu sai canza mutane ainihin addinin da annabi zo da shi to kun ga ko dole ne a ɗaya bangare a samu wanda za su fito da mutane fili yanzu misali da zan ba mu shine haliyan waqi'iyan abin da yake faruwa a Kano ai an sa rana za a yi mukabala ko ranar Lahadi idan Allah madaukakin sarki ya kai mu kun ga wannan abu ne da yake kusan ya zama wajibi dole ne a yi shi tare da cewa akwai wasu manya-manyan malaman da suke gani cewa su suna gani babu amfani su ma suna da irin nasu hujja da dalilan da suke gani bai dace a wannan mukabala ba amma wannan mukabala yan uwa kullata da kyau tana da amfani abin da yasa take da amfani ko shine saboda abin da ake faɗa abinda shi wannan mutumin yake faɗa kada ku manta da ni da ku da wasu sauran musulmi muni ba mai da su ba amma akwai mutane dubanne sun yadda da abin da yake faɗa haka ne ko ba haka ba akwai mutane dubanne da suke kan abinda ma suke gani cewa ba a yi masa adalci ba za ka ga mutum kamar mai hankali amma shiga jina cewa ai ya fi su hujja saboda a cikin bukhari yake kawo ya ce a cikin bukhari a cikin muslim a cikin tirmizi abu dawo da don musulmi madogara su waɗannan littattafan kuma ya ce a cikinsu ake a cikinsu an ce annabi kaza ya jingina wa annabi liwa ya jingina wa annabi faɗe ya jingina wa annabi kaza ya jingina wa annabi kaza abubuwa na rashin kyautawa da sauransu kuma da an ce bukhari ne ya kawo a ciki to wani kuma daga cikin waɗannan mutanen bai ma taɓa ganin sahih bukhari bare ya ɗauka ya karanta ya ma gan shi ya ma gan shi bai taɓa ganin shi kuma an ce a ciki yake to don me ba zai yadda ba kuma an buɗe an karanta masa an ce bukhari lamba ta 1200 da kaza muslim lamba ta kaza da kaza haka don me ba zai yadda ba to kaga irin wancan miskinin wallahi shi yana san Allah da annabi da gaske amma ba a fito masa da abin hakikarsa bane irin wannan zaman da za a yi a titsiye mutum shi zai nuna maka cewa ga inda gaskiyar take ɗan uwa ba haka bane to shi sa idan aka bar abin irin waɗancan mutane da suke gefe za su ɗauka cewa fa har yanzu yana da gaskiya kuma malaman nan ba su da gaskiya ne so suke ta karfin tsiya kawai hana shi faɗin abin da yake faɗa saboda yana fito da abin da mutane suka kasa fito da shi to kun ga shi akwai bukata a irin wannan zaman kenan kusan ma ya zama dole a yi shi a irin wannan lokacin saboda idan ba haka ba wallahi akwai mutane da yawa da sun riga sun tafi mutanen kuma da ba ka tsammani suna nan sun tafi hatta mata yi a cikin gidaje sun tafi sun tafi saboda su kowanne kowanne musulmi za ku ga in abu ya shafi janibin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana jin abin a jikinsa to a ce gashi a cikin littafin musulunci bukhari da ake fifita shi ake ɗaukaka shi a ce ya kawo ya jingina annabi wata na ƙasa dole mutum ya ji zuciyarsa ta yi rawa kuma shi ba zai iya ɗauka bukhari ne karanta bari ya ga abin da yake ciki to kaga dole ne a ce tun da ya faɗa ya ce gashi a cikin bukhari to a ɗauko bukharin a karanta ina bukhari ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗan kaza ne a ina aka ce mutane sun zo za su yi wa na'isha layi a ɗakinta a ina aka ce ƙarti sun zo za su kwana a ɗakin na'isha dole ne a fito da wannan yan uwa yadda aka ce a cikin bukhari yake dole ne a fito da shi a gani wajibi ne idan ba haka ba idan ba haka ba to za a ba wasu da yawa a cikin mutane a rufe za a bar su a kudindine saboda haka irin wannan abun yan uwa yana da amfani kwarai da gaske a yi sha irin wannan zamani da ake ciki saboda haka wannan abin da aka yi na sa wannan lokaci na tattauna gaskiya abu ne mai amfani wanda suka shirya wannan abin Allah ya saka musu da alkhairi sannan mu da muke kokarin goyon bayan gaskiya da malaman da za a wakilta ta bangaren ta bangaren wanda su kare bangaren malaman jihar Kano to suna buƙatar addu'a yawa suna buƙatar addu'a kada mutum ya dauka kawai da an zaura ƙura mutum za a yi da sauransu a'a a'a ku duba isa ko da annabi Musa kafin ya ƙura Fir'auna ba lokaci guda ɗaya annabi Musa ya ƙura Fir'auna ba sai da annan Musa shi kansa ya firgita fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa ƙarya ce fa Allah madaukakin sarki ce amma sai da annan Musa ya firgita yana zana da ya ga yadda mutanen Fir'auna suka rinka baje kolin sa na tsafi da sihiri da sauransu kun ƙarya ce amma da yake abin na Allah madaukakin sarki ne sai saukawa da annan Musa ne tsuwa kuma ya bashi nasara a kansu to abin da ake bukata shine komawa ga Allah madaukakin sarki kada mu ruɗu da cewa mu ne masu gaskiya da sauransu sai Allah maɗaukin sarki kuma ya jarrabe mu yanzu idan aka fito aka yi rashin sa'a aka yi abin da aka ga kamar shi ne mai gaskiya da sauransu sai ku ga abubuwan sun canza kuma to mu koma ga Allah maɗaukin sarki kada a zo a yi irin munazara ko irin mujadalar zurki dan Muhammad da Abubakar Imam kai mun san ta kutarwar mayaza wanda wanda kowa ya san kowa ya san ga mai gaskiyar amma shi da yake wanda ya tara ba masu ilimi bane da ya zana dan abu sai ya ce wannan menene ya ce wannan ai nunin ce ya ce ba nunin ba ce ce wannan ra'un ce ya ce ba ra'un ba ce ce wannan wawun ce ya ce duk komai da ya sani a cikin rufin ijariya sai da kawai ce ƙarya ne baka san komai jahilin banza ya ce jama'a kowa ya marmatsu aka matsu ya ce wannan bai kama da wata sabon kamawa ba farkon fitowa aka ce gaskiya ne malami uban malamai ya ce tukume a cini tuka da ajiya irin wannan ƙwarai da gaske shi wancan ya rudu da gaskiyarsa shi kuma nasa ya rudu da mai ya amfani da jahilci mutane da kuma fikirarsa to mi amfani mu koma ga Allah madaukakin sarki mu yawai mu ƙara addu'a Allah madaukakin sarki ya fito da gaskiya mun san cewa kare janibin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta sabban sa ko shakka ban ba mu da dar akan sa wallahi wannan shine akan daidai ba haka bane to amma dole ne mu nemi taimakon Allah madaukakin sarki wasta'inu bis sabri was salam nemi taimakon Allah madaukakin sarki mu ta addu'a mu ta addu'a Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gaskiya Allah ai Allah ya goya mata baya Allah ya tabbatar da malaman da za su wakilci bangaren kare zalibi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da dagadagan su ya tabbatar da harsunan su ya ba su ikon daukaka akan bangaren da yake ba na gaskiya ba wannan shine addu'ar da ya kamata mu ta yi yan uwa saboda haka irin waɗannan abubuwa na mujadala da munazara abu ne da yake sananne a cikin addinin musulunci to malai ce wa yanha ahlus sunnati wal jama'ati ahlus sunna wal jama'a suna hani anil jidali wal khusumati game da musu da jayayya fiddini a cikin addini iz qad hazzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min zalika tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani game da haka fa fi sahihaini yazo a cikin hadisin bukhari da muslim anin nabiy sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annahu qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace iqra'ul qur'ana ku karanta al-qur'ani ma talafat alaihi qulubukum yadda zukatanku za su haɗu a kansa yadda karatun alƙur'aninku zai jawo muku haɗin kai ya jawo muku turewa da dunkulewa ba rarrabewa ba sai annabi ya ce fa'iza talaftum idan kuka rarrabu fa ƙomo anhu to ku tashi gabarinsa ma'ana idan kuka samu rarrabuwa a cikin wani hukunci ko wata ma'ana daga cikin ma'ana alƙur'ani to ku tashi a lokacin daga kan wannan ma'ana da ta zama muka rarrabuwa ku koma kan wata babu rarrabuwa a kanta shi ne abinda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa akwai wani hadisi da imamu abu dawud ya fitar da shi daga sahabi abu abu umama al-bahili yake cewa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana cewa ana za'imun bi baitin fi rabbil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace zan tsaya wa mutumin da duk ni ne zan tsaya wa duk mutumin da ya tsaya ya daina musu da jayayya da wani gida a farkon aljanna wani katafaren gida da za a yi masa kada shiga aljanna Allah madaukakin sarki zai sa kira mutum gida annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi shi zai tsaya mutum ya samu wannan gida na aljanna ga dukkan wanda ya ban musu da jayayya wa in kana muhiqqan koda shine mai gaskiya ina fata an fahimta yan uwa koda kai ne mai gaskiya in dai musu ne irin wannan na zama kawai akan dakali ana musu akan addini to babu abin da yake haifarwa sai matsala saboda a lokacin kai kokari kake ka samu tagallubi ni ma kokari nake na samu tagallubi kawai galaba kowa yake nema akan kowa ba wai abin da ake kokarin fito da gaskiya ba za ga duk irin wannan musun kowa kokari kawai yake a ce shine mai gaskiya ko in nuna kai baka sani ba ko in nuna kai jahili ne ko in nuna ni ne mai gaskiya kuma duk lokacin da aka irin wannan musun wani aka kayar da shi da sauransu sai ya fa sai ya kullace abu sai ya ji babu daɗi yana haifar da rashin jituwa tsakanin mutane to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce zai tsaya maka da gida a cikin aljanna matukar ka daina musu ko da akan gaskiya ne wannan akan abin da ya shafi addini kenan bare kuma duniya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace haka nan zan tsaya mutum da gida a tsakiyar aljanna ga dukkanin wanda ya daina ƙarya wa in kana mazihan ko da da irin wasa ne a ce ai jokin ne to ko da da jokin ne in kai in ka daina ƙarya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace zai tsaya maka da gida aljanna a tsakiyar aljanna kaga ba lalle bane ba daidai bane a shi abinda mutane suke mutum sai kirkiro labari sai shirya shi dan ya ba mutane dariya wannan haramun ne a cikin addinin musulunci ka kirkiro labarin da ba a yi shi ba ka bayar don kawo mutane su yi dariya shi sa wani hadisi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce azaba ta tabbata ga wanda zai kirkiro labari don mutane su yi masa dariya annabi ce fawailin lahu fawailin lahu sun mawailin lahu azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi azaba ta tabbata a gare shi kawai ya kirkiro labari ne don ya ba mutane su yi dariya kawai wannan ba daidai bane yan uwa idan labari ne da aka yi shi ya riga ya wuce an yi shi to dan ka bayar ya ba mutane dariya wannan babu matsala dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata wani lokaci suka zauna da sahabbai suna hikaito wasu abubuwa da suke a lokacin jahiliya kuma sai a yi dariya wannan babu laifi abu ne da aka riga aka yi amma abin da ba a yi shi ba kawai sai mutum ya tsaya ya tsara ya rubuta ko ya karanta wa mutane don su rinka dariya wannan ba daidai ba ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce haka nan zan tsaya wa mutum da gida fi a'lal jannati a cikin tsakiyar aljanna can cikin can saman aljanna ga wanda ya kyautata ɗabi'unsa ga wanda ya kyautata halayensa wa fil musnadi ya zo a cikin musnad na imam ahmad wa sunan ibn majah da sunan ibn majah wa asluhu fi sahihi muslim asalin hadisin yana cikin sahihi muslim an abdullahi bin amru daga abdullahi dan amru annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi kharaja ya fito wajen sahabbai wa hum yahtasimuna fil qadari suna ta musu da jayayya akan kaddara kamar yadda ka san dai idan muka zauna haka akan in dai mutane sun wuce mutum hudu mutum biyar haka ana tattaunawa da wahala kaga an tashi daga majalisa ba a yi musu ba akwai wanda shi in dai ma yana wajen sai an yi musu sa ga wasu Allah ya rabe su da irin wanda shi sai a zauna ana ta hira lami lafiya ko ana hiran kwallo ko ana hirar siyasa amma da ya zo sai ga an fara musu sai ga magana ta fara ɗagawa ai kaza ai kaza to wani ya zo ke to irin wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito sai tarar da sabai a zuwa suna ta jayayya akan abin da ya shafa kaddara wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan fa sabai ne suke fa ka'annama yuf fa ka'annama yufqa'u fi waji habbur rumman min al-ghadabi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalle abin da suke yi kai ka ce dan rumani aka fasa ƙwayar ruman aka fasa a fuskar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda yadda ya fushi kun san balarabe ko mutumin da yake fari idan ya fushi za ku fuskar ta yi mai ja kusa dan rumani ai ja ne ko to kamar wannan dan rumani din an fasa shi a fuskar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda fushi fuskar ta yi ja jawur saboda bai ji daɗin abin da sabai suke a lokacin ba annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya nuna musu fushinsa a fili kun sai yadda ake faɗar ɗabi'u kyawawa na annabi tsira da amince tsara tabbata a gare za ka daɗe baga fushinsa za ka daɗe amma an ka ga ya yi fushi to ka tabbata wani abu ne da ya shafi janibin allah maɗaukakin sarki to wannan ma haka ne faƙala sai annabi ce musu bi haza umirtu da wannan aka umarce ku abin da aka baku dama ku zo ku rinka yi kenan a cikin addini kuna musu da jayayya akan addini awa li haza khuliqtum ko saboda saboda wannan aka halice ku dama an halice ku ne Allah ya halice ku ne ya kawo duniya ya kawo ku duniya dan kai ku zauna ku rinka musu kuna jayayya akan addini kuna tada hankalin juna dan haka Allah ya halice ku tadribuna alqur'ana ba'dahu bi ba'd kuna buga qur'ani sashin sa akan sashi wanda ya dauko ayar da ya ga dama ya kawo ta ya buga ta wanda ya kawo ayar da ya ga dama ya dauko ta ya buga ta ta dace ko bata dace ba dan ta dace da abin da yake so ya kare dan wannan Allah madaukakin sarki ya halice ku sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ja kullun ya ja kullun su yace bi hadha halakatil umamu qablakum yace to wallahi da irin wannan ne al'ummomin da suka gabace ku suka halaka yawan musu da jayayya shi ya halaka su bal jaa al khabru bi anna al jidala uqubatu min uqubati llahi fil umma malai ce barma hadisi ya zo cewa shi musu da jayayya wata uquba ce daga cikin uqubobi da Allah kan saukar da ita ga al'umma idan suka yi abin da ba daidai ba ma'ana in kaga an fiye musu da jayayya to wannan musu da jayayyan wata annoba ce wata ukuba ce da Allah yake saukarwa da mutane kamar yadda kasan za a saukar da za a saukar da wata annoba haka ta damu mutane ai ta neman magani da sauransu to duk lokacin da ga mutane ba su da aiki sai musu da jayayya a waje to akwai bala'i da musiba a cikin su kenan Allah ya kiyaye fa fi sunan tirmizi ya zo a cikin sunan tirmizi wa ibn majah da ibn majah min hadith abi umama daga hadisin sahabi abu umama radiyallahu anhu Allah ƙara masa yarda kale ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma dhalla qaumun ba'da hudan wasu mutane ba su taba bata ba bayan shari'a ta zo musu kanu alaihi da suka kasance akan ta ita shari'ar illa utul jadala face sai ka samu sun zakewa aljadala ita ce musu da jayayya ba taɓa samun wasu al'umma Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su suna kan shirya kawai a samu sun samu inhirafi ba sun kauce hanya sun ɓata ba face sai ka samu ɗaya daga cikin dalilin da ya kai su irin wancan hanyar shine mai aljadal musu da jayayya sun makara'a sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya musu istishadi da aya sai karanta musu wannan ayar ma darabuhu laka illa jadala ba su buga maka misali da wannan abin ba sai don su maka musu da jayayya wannan alama ɗaukan sarki ya kawo ta ne a cikin siyakin faɗinsa walamma ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصم إن هو إلا عبد an'amna alaihi waja'alnahu mathalan li bani isra'il kamar yadda yazo a cikin suratul zukhruf wato Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul anbiya yace innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna Allah madaukakin sarki yace da ku da gumakanku da kuke bautatawa da duk abin da kuke bautatawa wanda ba Allah ba duk za a tarkata ku ku zamto ku ne kirare ko makamashi da ake hura jahannama da su to shine su kuma kafare da quraisha maka da suka ji wannan sai suka ce okay to tunda haka ne ai quraish ai annabi isa alayhi salam shi ma an bautata masa tunda an bautata masa shi ma a shaidar shi da gonkinan mutum za a dasa sa su a me a wuta ina fata an fahimta sai suke kwatanta wancan abin suke kokarin buga misali da wannan shine Allah madaukakin sarki yace falamma duriba ibn maryam matan lokacin da aka buga misali da annabi Isa dan Maryam idza qaumuka minhu yasuddun sai ga mutane suna kokarin kautar da mutane daga kan hanya madaidaiciya da abin da yake musu ne kawai da jayayya suna cewa alu wa qalu alihatuna khairun amhu suna cewa shin allolinmu ne suka fi alkhairi ko kuma shi annabi Isa din wane ne ya fi alkhairi a ciki kowane ne an bautata masa tunda aka ce duk za a sa su a wuta to yadda za a sa allolinmu a wuta shi ma haka za a sa shi a wuta sai Allah madaukakin sarki yace ma darabuhu laka ba su buga maka irin wannan misalin ba illa jadalan sai dan kawai su yi musu da jayayya da kai balhum qaumun khasimun mutane ne kawai masu iya musu da jayayya sai Allah madaukakin sarki tsarkake annabi Isa alaihi salam yace in huwa illa abdun an amna alai annabi Isa bai kasance ba face bawa ne da muka ni'ima a gare shi waja'alnahu mathalan li bani isra'ila zuwa karshen abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin waccan aya dan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai sati bi zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora abinda muka faɗi didi Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sakara alkhairi